شيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا شريك عن ثابت بن أبي سفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثا ثلاثا قال نعم قال أبو عيسى وروى وكيع وروى وكيع هذا الحديث عن ثابت بن أبي سفية قال قلت لأبي جعفر حدثك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال نعم قال وحدثك بذلك هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن ثابت بن أبي سفية عن أبو عيسى وهذا أصح من حديث شريك لأنه قد روي من غير وجه من غير وجه هذا عن ثابت نحو رواية وكيع وشريك كثير الغلط وثابت بن أبي سفية هو أبو حمزة الصومالي باب ما جاء في من يتوضأ بعض وضوئه مرتين وبعضه ثلاثة قال حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين ومسح براسه وغسل رجليه مرتين wannan ita ma kafiya ce wadda ta tabbata ra'ayi wanke hannunka na dama so uku na hagu ka wanke so biya halitta to ba ne shi ne ya faɗo ba قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثة وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك لم يروا بأسا أن يتوضأ الرجل بعض وضوئه ثلاثا وبعضه مرتين أو مرة باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان قال حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو والربيع وعبد الله بن أليس وعائشة رضوان الله عليهم قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد خير ذكر عن علي مثل حديث أبي حية إلا أن عبد خير قال كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه فشرب قال أبو عيسى حديث علي رواه أبو إسحاق الهمداني عن أبي حية وعبد خير والحارث عن علي وقد رواه زائدة بن قدامة وغير واحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه حديث الوضوء بطوله وهذا حديث حسن صحيح قال وروى شعبة هذا الحديث عن خالد بن علقمة فأخطأ في اسمه واسم أبيه فقال مالك بن عرفقة عن عبد خير عن علي قال وروي عن أبي عوان عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي قال وروي عنه عن مالك بن عرفقة مثل رواية شعبة والصحيح خالد بن علقمة باب ما جاء في النضح بعد الوضوء قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتظر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب فقال سمعت الذي عندنا هذا حديث غريب ba hasan ba alladhi indana hadha hadithun garib kana da kai kana hasan إيه.
ina gani هذا حديث حسن غريب ولو سمعت محمدا يقول الحسن بن علي الهاشمي منكر الحديث kaga naka akwai ba idjida ko bin shi ba akwai ittila amma kaga rajihi nan garib don cikin abin da bil mutaba'at bai tattabo in kasu in ce malamai sun gane idan turmi zai ci hadisi dari yana mai da yi kwarai da gaske in an turmi zai ci hadisi dari ya tsaya to da ne hadisi da yi kuma wannan bai ibn ne wannan da ibe ne tun daga shi ya ce buhari ya ce wani munkar hadisi sannan islahi wajen malamin jarhar ta'adil suna cewa duk wanda buhari ya faɗa da kai ne duk wanda ya ce ma hadisin sa munkar ko ce munkar hadis yana nuna da ifin jiddar da ya taƙawwa wannan shi ne islahin imam buhari ko sakatu an ko munkar hadis wannan jar na buhari yana nuhin mutum da ifin jiddan ne na'am to haka hadisi ne da ibi saboda wanga asanun ali al-hashimi na yace ma'ana babe wanda in kai alwala saboda gudun masawati sai ka ɗibi ruwa ka watsa wajen gaba gare ka shine na dai kawai watsa ruwa daidai gaba gare ka eh
قال وفي الباب عن ابي الحكم بن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثه وابي سعيد الخدري وقال بعضهم سفيان بن الحكم او الحكم بن سفيان واضطربوا في هذا الحديث باب ما جاء في اثبات نعم يا غريكا وزيد بن حارثه وابي سعيد الخدري وقال بعضهم سفيان الحكم او حكم سفيان وقال بعضهم سفيان بن الحكم او الحكم بن سفيان واضطربوا في هذا الحديث نعم shi wannan akwai ya tabbata mawqufan daga Abdullah bin Umar ya kai haka ne in mutum yana da waswasi saboda shi din na da musu wani lokaci nuna yi sai shi ko ya ya boli sai ji kamar wani abu ya ya fito mai shi dan na mai wasa to ana so in ka kare don sai ka watsa ko da ka ji wani abu sai ka ɗauka damshin ruwan ne wannan azan umar na yi kufar amma da wannan ma'ana marfu'an sai manzo rama na yi bai tabbata ba
باب ما جاء في إسباغ الوضوء قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط wannan shi ma isnadin kulura shi ma ala shek muslim ala ibn abdurrahman ana biya mai hurera kama abu suhail ana biya mai hurera shi ma wanga ala ibn abdurrahman ana biya mai hurera to ala shaɗin musulun kuma ga hadisi ma musulun ya tafi ku lura da wannan ya taimaka ma ɗalibi da ya ga ilimin wani isnadi ya san ala shaɗin man waɗanda ne yana ciki قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء نحوه وقال قتيبة في حديثه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثة قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو عمر.
بن عباس أكل.
عبد الله daidai ne daidai ne عمرو وابن عباس وعبيدة ويقال عبيدة بن عمرو وعائشة وعبد الرحمن بن عائش الحضرمي وأنس قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن صحيح والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب الجهني الحرقي وهو ثقة عند أهل الحديث باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء mutum yana ya ɗaukar mundil ana hannu kici ko kyalle ya shahi wuska ya shahi jiki ne bayan ya alwala ma'ana ya sa ya shahi fuskar shi ko hannunsa wannan matsala akwai rubutu ma a kanta wanga amuru ne dan misira ko yana da wani littafi da yi malamai sai maganganu halacci ya halatta in kana so ka bayan ka alwala ka sa kyalle ko tawul ko wani abu ka shahi ba da ni amma ga zahiri a manzorama ga mabi waya bai karba sai dai na kakkaɓewa da hannunsa wannan baya nihin bayanici amma wasu na ganin abdal ka yi abin amma wasu ruwa kuma sun nuna ya yi ya sa kyalle shi ne ɗan kawo matsalar amma tana da tsawo na
نعم قال حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن ابي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء ضعيف
أي حديث على أبو عيسى حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وابو معاذ يقولون هو سليمان بن عرقم وهو ضعيف عند اهل الحديث وكل جاء نعم نعم. قال وفي الباب عن معاذ بن جبل kafa hadisin da zuciya ne yana da kyalle yana shahiwa bai tabbata ba kaji kuma shi tirmidhi ya ce wala suhu annabi sallallahu alaihi wasallam babu shay ba wani abu da inganta marfu'a annabi sallallahu yana da kyalle zahiri hadisin da ya danta ba annabi kakkabe yayi wala yuridha wanda zai zo to haka din wannan shi ne sannan bayan matsalar shi wannan rawin da ya ambata abu mu'az sannan akwai shi kuma Sufyan wake ibn Jara malamin Tirmidhi shi ma akwai matsala gare na'am da ka matsala biyu akwai da Abi Ma'az da shi Sufyan wake
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين ابن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن عنعم عن ع- عن عتبة بن حمير عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه على أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناده ضعيف ورشدون ورشدون ورشدين ابن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن عنعم الإفريقي يضعفان في الحديث وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء sa kyalle ka shahi ba laifi da yawa magabata sahabbai sun abin da haka in kana da tawul ko wani hanki su ka shahi ba laifi bane alwala ko wanka ومن كرهه إنما كرهه من ك- من قبل أنه قيل إن الوضوء يوزن وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير قال حدثنيه علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة عن ثعلبة عن الزهري قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن wannan mursal ne kuma akwai muhammadu muhammad razi da if haka ko shi da bai inganta ba ta haka wannan zance dai bai wani inganta ba in ka so ka yi nan da aka ce ifirki ku lura mutumin tunisiya ne da ita tunisiya ita aka ce ma afirka ga larabawa in suka ce afirkiya suna nufin tunisiya daga bayan ka hada da amurka ta zama hannu abu bakake musu abin gani tukururu ne mu tukururu ne na kasashen na najeriya da nijar da wajen sun daga tukururu ne eh ba hamdi ba ba kai afirka ba ba tura suka zo suka kara faɗaɗa abun sai an kashe ta afirka eh yana aunawa wai in baka shahin ruwa ba in kai alwala za a auna ma shi aikinka na kwarai to amma bai tabbata ba din ko ga shi Sa'id Musa da ka ba da hingana so ka shayi ka shayi ina باب فيما يقال بعد الوضوء قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعل- عمران الثعلبي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر قال أبو عيسى حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث قال وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح الربيعة الربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء قال محمد وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا abu idris kaulani wanda ma tabi'i dan yemen to kaga shi imamu bukhari shine muhammad yana ganin bai ji a gare shi ba Ah, amma asalin hadisin inda matsalar take kari Allah mu ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutahhirin amma ba mu ja'alni min ba da kasali shi ba taba gani ba a taba gani wani ja'alni min ba da kasali ba wannan ga dai an gani kuma kaga hadisi akwai maganganu amma shi albani Allah cikin sa yana yace akai ingancin kare amma malamai da yawa suna gani ba wa Allah mu sha'an min tawabin da akwai magana a wurin kana dalibi ko ko wanda an kawo dama ya kara ba ne amma dai tsayawa ba tare da wannan bayani na'am na'am bawul wudu bil mud
باب الو- باب في الوضوء بالموت قال حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي ريحانة عن سفينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع قال وفي الباب عن عائشة وجابر وعنس بن مالك عن أبو عيسى حديث سفينة حديث حسن صحيح وأبو ريحانة اسمه عبد الله بن مطر وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بعد بالمد والغسل بالساق وقال الشافعي وأحمد وإسحاق ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل منه وهو قدر ما يكفي gwargwado ne wanda isbana ne ba a yi kasa da haka ba ko sama da haka shi imamu shafi'i yana ganin haka amma dai kawai da mai risala ya kawo ga hadisin ko wajen wanka da abin nan ana son ka kalilu ma'ulahu ma da alwala da wanka ba a son zubar da ruwa da kuna ji yan uwa karatu aiki da shi kada a ga ruwa na ya taɓa nasu a ji tsoron Allah ya kamata wajen alwala da saura kayan ɓannan ruwa kun ji an harciya ana sa leda cikin tolar ya a ji tsoron allah jama'a mu ma- mu aiwatar da karatu a ƙasa ya kamata karatu mai zama na aiki ba na takarda ba da baro rubutoci cikin tolar duk bai dace wa jama'a ko kano an yi wannan tambihin ya kamata da a samu su yan hisba cikin mu suna kula a bar kyala abu wanda wani kowa ya magana ba shi ya kai ba Eh, ya kamata a samu su ina albanin shahi ba kai an ka sa can kano ba ya kamata ka samu su members a zanci a ƙara taimaka mai agaji da sauransu eh
باب باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن ضرة السعدي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له ولهان فاتقوا وسواس الماء قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل قال أبو عيسى حديث أبي بن كعب حديث غريب وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث لأننا والصحيح- لا نعلم والصحيح عند اهل الحديث ba ka da wasahihu ko معي ليس بال... وليس إسناده بالقوي kawai sai ce wasahihu inda ahlul hadis
والصحيح عند أهل الحديث و... وال... أه؟
amma dai naka ma ya ما hima كمان إيه. إيه.
هذه العبارة تحتاج إلى إلى
آه آه.
ba gadi ba ta haƙi ko tarihi نعم
a ba nan matsala take ba walaysa sanadu bil qawi أعطوا مكابل الظلمة ولا وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث to na kama yayi don ba sai din bai da ليس إسناده muhalli بالقوي كما هو الصحيح عند أهل الحديث فاهم؟ ها؟ ليس إسناده بالقوي والصحيح inda ahlul hadis عند أهل الحديث ya ka ba sai bai ta cika ba sai ce la anna la na alamu ahadan kaga magana ta kire haka wasu yi da nabai da muhalli na Malam, ko abin da ka fahimta tsarin wasu kamar taki ne daga sabbin filifin. Yana yana yana.
Rabi ya cika faɗa ka. Yayi to A ya- to ai bai kuma.
kai yanzu na fara ko?
yana ganin sai da na a jami'ai layi wanda adda shi shi na dokta ma babu ya huta A duba masu darsa da وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث ya yi ma'ana wannan ya yi ma'ana ya daru ta'asir
ما عندهم بس
eh bai da wasu sahi ko bai ba ma'ana cikin sahi din ba ba ta yi ta ba ta yanke وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث لأننا لا نعلم أهلا أسنده غير خا- غير خارجة وقد روي هذا الحديث ل- عن خارجة توني غير خارجة نعم.
وقد- و-
نعم.
لأننا لا نعلم أحدا أسنده عن خارجة a gaira na ko kai ma sai أنا أني هكا شيء شو ناس عن خارجة a'a gaira kharija to ai ga harija can sama harijin mus'ab wanda ya roto daga yunus وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا وضعفه ابن المبارك da aka ba wani shaidan da aka ce ma walhan cewa shi ne abin da shaidanin ruwa ba inganta ba amma dai eh, tabbas eh, zubar da ruwa bai halatta ko da ko ga teku ne ka ce ba ga teku ba to ɓannan ruwa ba halatta ba ƙwarai da gaske ba wai ka ce ya ka aya ko ruwan ko bakin teku bai halatta ka yi ɓannan ruwa kuma ba ɗabi'a manzon rahama ba ne a an rofe imam ahmad yana alwala da akwai baki sai ɗalibai na su rihi ga wanda bai sani sai ce bai iya alwala ba saboda ƙarancin ruwa da yake umarni su ƙwarai
باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة قال حدثنا محمد بن حمير الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر قال قلت لأنس فكيف كنتم تصنعون أنتم قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا قال أبو عيسى وحديث حميد عن أنس حديث حسن غريب حديث حسن غريب من هذا الوجه والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب zai zo abin da ya waru lokacin fatahu makka manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala guda ya- da- da sauran salloli a umar ya mai magana ya ce amdan fa'atu ya umar da gangani ya in nuna halacci in mutum ya yi ga kowace alwala ya jaddada ba da hi in bai kuma alwala ta tana nan ya azar da asar babu da hi haka dai malamai ba su ganin wani abu amma kawai ta kuma ba kai laifi ba shi mazara ma'ana sai dai wagga ruwaya ba ta inganta ba wannan hadisin bai inganta ba a cikin shi akwai muhammad isaac abin da ibn isaac ya yi ana ana cikin isnadin ga can daga humayt dawai wannan shine kusan illar وقد روي في حديث عن- عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات قال وروى هذا الحديث الإفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا محمد بن يزيد الواثقي عن الإفريقي وهو إسناد ضعيف farki ga yana mun haɗa muku da ifi ne قال علي بن- ya zo ko ina قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال هذا إسناد مشرقي قال سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان ga shanin ga sa'a ga sa'a shanin hadisan manzon rahama ya yi mai sa'id kafan wani bawan Allah ne da sanin hadisi wata rana a sufyan tauri ya zo nan ah, Ya- iraq sai yadda ya nemi abdurrahman na au wai abdurrahman mahadi ya ce masa akwai wani da za mu yi muzakara hadisi ka ji abin da ba mai kasa ka shi yasa karatun bai taya ko ina kowa ya zama malami wannan shi a bala'in rikici muzakara ɗalibai ita muzakarar awa ɗaya ta fi karatun kwana ɗaya ku zanna akwai muzakara wanga ya ce ya jiya wanga ya ce ya jiya ku ba juna to ya yi da kowa ya buɗe littafi ta harda to da yanzu suka yi muzakara an ka kira mushi ya min sai kafan da sahi sai mamu sauri ka ce ma brahmana maji na shi ka kawo mutum ka kawo ma aljani kana kawo ma aljani saboda kwanan harkarsa kuma duk kwana uku sai ya tafi ƙur'ani duk kwana uku sai ya tafi ƙur'ani duk kwana uku sannan lokacin ka hadisi ba wanda ya kai shi to haka ɗalibai kamar da ku zama ba kuri ba mu yanzu kuri ɗaya wa kai ba mu da abin ga wallahi sai kuri masu abin ba ba ba ka bukata sai mai abin ga bai aka ce ya ba wani bai faɗa to da yawan mu ɗalibai sai in ka ɗan haɗa shi ɗan wani abu kai ta wani ku kana yi ka ji irin waɗanda malaman Allah malamin hadisi ne ba iya ne malamin su imam Muhammad aliyu madini duk wasu ne shi ne malami amma duk wani uku sai su Qur'ani haka suke dan uwa na Abdurrahman Mahdi tare suke haka wata rana aliyu ne madini ya zo bayan da son malaminsa sai zo wajen iyalinsa ya gaida ita sai ka ce masa sai ta ce masa kaga wanga wuri wuri yayi yayi alamar bango ka sai irin bangon da na ƙasa wurin yayi alama yace wanga wurin ka gani in yayi sallar gare ne yana dan hutawa hawo ne ya dahi saboda ya ka baya ita matar shi Abdulrahman ka faɗa ma Aliyu Madini to galibi abinda tafiya magabata tun manzarawan sabbai hada aiki da karatu hada aiki da karatu yasa Allah ya ɗaukaka su amma karatu sun saba aiki to bala'i yahudu haka suke a yahudu suna da karatu ba ma kai karatun su ba amma saboda shi aiki Allah ya la'ance su ba ku duba alaihi saka dalibi karatu in ka ji shi kai aiki akwai wani cikin magabata ya ce alul hadis ku ba hadisi zakka suka ce ya za mu zaka ce do hadisi dubu kai aiki da hadisi biyar ka ba da zakka wannan shi ya kamata ba mu ta karatu ba muna jaye-jaye na sau na
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر ابن عن عمرو بن عامر الانصاري قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه قلت فانتم ما كنتم تصنعون قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث ولا wannan nuna falalar yin kowace alwala ko ga kowace sallah su sahabbai suna abin nan da manzon rahama alayhi salatu wasallam komai na shi wa hayrul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam komai na manzon rahama shi to Allah bai zaba mashi kasa na'am قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث حميد عن أنس حديث غريب حسن باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات hadisin da كلها na hudi ne بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر انك فعلت شيئا لم تكن فعلته قال عبدا فعلته قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى هذا الحديث علي بن خاتم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضا مره مره قال وروى سفيان الثوري هذا الحديث ايضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريده وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة ورواه وكيع عن سفيان المحارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن سفيان عن محارب بن دينار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا أثره من حديث وكيع والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل hakan istihbaban wala fal in kai ko sallah kai alwala ko bata kare ba to wannan musabi ne kuma qarin falala an fale ويروى عن الإفريقي عن أبي قضيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على على طهر كتب الله له به عشر حسنات وهذا إسناد ضعيف ya gabata hadisi وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة قال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول عامة الفقهاء ألا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد قال في الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هانئ وأم سبية الجهنية وأم سلمة وابن عمر قال أبو عيسى وأبو الشعثاء اسمه زاجر بن زيد wasu abubuwa ne waɗanda al'adodi suna shan bamban ma ba lahi mu ce wanka da iyalinsa babu lahi kawai da manzon rahama yayi da ita maimuna yayi da a, aisha da sauransu yau dai dama al'ada ce ta mutane daban-daban na
باب ما جاء في كراهية فضل ظهور المرأة قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن ابي حاتم عن رجل من بني جفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل عن فضل عن فضل طهور المرأة قال وفي الرجل عن عبد الله بن سدد قال ابو عيسى وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة وهو قول احمد واسحاق كره فضل طهورها طهورها ولم ير يعني فضل سؤرها بأسا قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن عاصم قال سمعت ابا حازم يحدث عن الحكم بن عمرو الجبالي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضا الرجل بفضل طهور المراه او قال بسؤلها الا وعيسى هذا حديث حسن وابو حاتم اسمه طوالة بن عاصم وقال محمد بن بشار في حديثه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضا الرجل بفضل طهور المراه ولم يشك فيه محمد بن بشار ga ta daba akwai kuskure ya maimaita na ha rasulullah sallallahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasubi ajiniya ta ita ko ya maimaita rasulullah hasubi aga ولما جاء الرؤيا a akwai dan bayani wajen isnadi akwai fa'idat mahmud gailan wanga da ya roto imam tirmidhi ya yi wata roto gare ya roto hadisi hedi ɗari uku da wani abu gare ko mina ne shi ko na kuskure ruwa ce abin nan mahmud gailan sai na wajen ɗari uku da wani abu ko ya yi ku diba muna na san mun taɓa ɗaure shi ba ka rubuta shi ko ya roto hadisi hedi ɗari uku ba wanda ya roto hadisi cikin malamansa irin wannan mahmud gailan diba mun shi sannan ah, ita wannan matsala malamai sun kasa ta gida biyu ku yi wa- wanka tare mutum ya yi wanka da iyalinsa lokaci daya to wannan babu matsala amma ita matsala take ga wasu malamai kamar ta yi wanka tare ka daga kashi biyu idan waɗanda ruwan ne suka zuba jikinta waɗanda ruwan suka taru to shine wagar hadisi wannan hadisi ke magana akai amma in ta raga cikin bokiti misali da unhani da ruwa ta raga wannan ba shine su ɗin da an ka hana ba musta'amal ruwan da an kai da unhani zuba ga babu misali to shi ne an karanta amma waɗanda da ɗiba ta raga shi bokiti ka zo kai kai wannan babu karanci shi ne nan ya rarraba imam ahmad da shi da ya bu isa fa huwa qaul ahmad wa sa kariha fadlu tuhuriha walan yara bi fadli suqriha abin ta raga cikin bokiti ba a san haka akwai bambanci na'am باب ما جاء في الرخصة في ذلك قال حدثنا قتيبة بن- قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأهوس عن دماش بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه jamna kamar bawo haka ko wani abu na ruwa da ake sa ruwa eh na 380 kujiya sai kan gano duk da ya cika da majina to kai 380 ya eh, tirmizi ya kai da hadisansa 380 a cikin wannan littafi ya roto daga malaminsa Muhammad Gaila 380 wuri 380 da haka ya yawaita ruwa ya gari sosai na'am
فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إنما الماء لا يجنب إن الماء لا يجنب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي sha ko da waɗannan ruwan ne ruwa ba su janaba ruwa ana wani su don a yi ɗahara janaba amma ba su za don sun taɓi jikin mai janaba su koma su ma masu janaba don haka ɗuhuriyar su tsarkin su yana nan Na'am.
باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء قال حدثنا حماد والحسن بن علي القلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه أنا أتوضأ من بئر بضاعة
Hmm? da an kai suna kokari ana ba su jin sun yi haƙuri wannan a yi hakuri za a ja na gyara ne harka wuta kasa ga kowa zo ji solar kuma ce yawa na ta Hmm? yan wayoyi ba Alhamdulillah. to dai
قال حدثنا حلاد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قال حدثنا ابو اسامه عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن ابي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أتتوفر من بئر مضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والعمر الكلاب والنسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا يلبسه شيء قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقد جوله ابو اسامه هذا ابو اسامه هذا الحديث ولم يروي احد حديث ابي سعيد في بئر بضاعه احسن مما روى ابو اسامه وقد روي هذا الحديث من غير وجه الى ابي سعيد وفي الباب عن ابن عباس وعائشه باب منه اخر waɗannan abuwa da suka ce an ka ambata wasu malamai na ganin rijiya ce yanzu tana nan gabas ga masallacin manzon rahama karkashin maktabar abdulaziz nan an ce an ka shiga wanda har da hanya ana nuna mata ana nuna mashi ni dai ban taɓa shiga ba ba haka eh ne wuri sai da alama oh ka ce wurin da maktabatul malik abdulaziz farkon shigowar ta a warkon shigowarta ni ko maktaban ta zuwa ba na yana da hankenta to shine wannan an ce mabiyan ruwa ne ruwa suka so tun da dama waɗanda kasantoci akwai amma ruwan ba in suka rinjayi da jasa to ruwa su ne masu tsarki sha wajihin ita bir buda'a malamai da yawa sun je lokacin su kawai abu dawuda ya je ya ganta ruwan har na sun canza to ka daga baya dai ka ji an ruwa ya yanzu sai dai alamunta ko lokacin albani shi ma ta yi nan daga baya ke wajen 1950 something kenan ko lokacin da su albani suka zama madina To, na'am ƙarƙashin wannan bayani kenan waɗancan ruwa da ake nufi kenan waɗanda sun ka taɓi jikin mace sun ka sauka cikin babu eh mun wuce wannan tuntuni yanzu nan ruwan in dai ruwa babu abu uku da suka rinjaya wannan hadisi haka yake amma malamai sun mai kaidi imamu shafi ya haka to ijma'i in launi bai canza ba ko ɗanɗano ko wari in ba su rinjaya ruwa ba to suna na akan ɗuhuriya amma in waɗanda abu uku suka rinjayi an ka koma misali a ce horo-horo kaga yanzu ba ruwa ba ne amma in dol ka wadda da tawon mulan cikin motasar daɗewar ruwa sun canza wannan bai bai da illa amma abin wani abu baƙo ya shiga cikin ruwan kuma ya rinjaye ruwan to sun tashi daga tsarki amma in ba haka nan ba hadisi yana nan wa yake amma ijma'i ya kayyade shi da waɗanda abu uku sun kawo haka kamar da imamu shafi rahimahullah da wani suka waɗa cikin malamai na'am
قال حدثنا هلال قال حدثنا عبد عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء كيف يكون في الفناء من الارض وما ينوبه من السباع والشواء ba mu da kaifa ruwaya abin nan tasiri akwai kaifa lalle bai kamata kaifa ta shigo ba wai su al'an ma ya kunu fil falas ولما مرض سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفناء من الأرض وما يكون من السباع والدواب قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث قال عبده قال محمد بن إسحاق الغلة هي الجرار والغلة التي يتقى فيها قال أبو عيسى هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان الماء قلتين لم يلبسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه kun ga hadisi يكون نحو من خمس فرق gaskiya yana cikin hadisai masu iskali wanda malamai suka kai suka dawo Ah, ibn qasim cikin zalim ma'aji ya da afashi da wani sa cikin tahdibi sunan wasu sun da afashi wani kana kauli ingantacce hadisi ne ingantacce ga isnadi sai dai ga matani kulla wannan kulla ma'auni kulla wasu ka ce tulu biyu wasu ka ce duro biyu za ka dai a hanga tere-tere ɗari biyar za ka akwai saɓani ga tahadidin shi wannan kullar wasu ka ce jarka wannan jarar za ka ce kulla hiyar jarar za ka wajen fikihunsa aiwatar da shi to akwai matsala amma isnadin yana ganga wasu sun ce wanga hadisi ya ci karo da wanda ya gabata innal ma'a tahuru la yanisu shehu don mafhumin wanga hadisi in ya kai in bai kai kulla biyu ba ya zama najisa to shi ko wanda ya ce mutulakan bai bai zama najisa sai waɗansu abu uku sun rijaye shi amma wanga ya nuna ko da waɗannan usafu salasa ba su rinjaye shi ba in bai kai kulla ba ya zama najisa kun gane cin karon to malamai sun dai kokarin jami'i magana ce mai tsawo inda ba muhallin ta bane mutai na to wallahi magana ce mai tsawo ga ta malami mana ta wani ne ya ce shi dai hadisin ina la daura hadisu shan ya yi daɗi kuma ya yi zama akan babi guda da haka ga malikiya sun ce akai ne eh
باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضا منه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر باب ما جاء في ماء البحر انه طهور انه انه طهور قال حدثنا قتيبة عن مالك وقال حدثنا وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضعنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال وفي الباب عن جابر والفراسي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر وقد ذكرها كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن عمرو هو نار wai ƙarƙashin teku akwai wuta da haka su- wasu suka ce ruwan mulbi ko ƙorama ko abin nan suna karanta amma wannan kauli ah, ba shi malamai suke a kai ba kauli na harko da abokan siddiq da umar shi ne wani gobe masu tsalki ne tun daga mazar hama ya faɗa ma ya ƙara wata wani abu wanda ba a tambaye ba saboda fa'idar cewa abin da ya mutu cikin teku shi ma ya halatta a ci ya ce a inda ma da wurin na yana shushe a gashin ko za ka nuna ba na muki ba na
باب ما جاء في التشديد في البول قال حدثنا هناد وقتيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يست... فكان لا يستتر من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن حسنة وزيد بن ثابت وأبي بكرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاووس ورواية الأعمش أصح قال سمعت أبا, أبا, أبا بكر محمد بن أبان البلخي مستملي وكيع مستملي و- مستملي وكيع يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور باب ما جاء في نفس أما بول وأنا- الغلام قبل أن يطعم yana magana a kan wagar ruwa haka da zo la satiru min baulihi akwai ruwayoyi daban-daban a wanda yake ah, ka nuna cewa wajen boli mutu ya kamata ya kula kada boli ya dawo ga jikinsa wannan yana kawo azaba kabari nan
نعم باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بن بنت محسن قال دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه قال وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث وهي أم الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب وأبي السمح وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا malamai suka ce cikin wuraren da maza da mata suka sha bamban wanga wuri yana ciki wajen boli idan jariri ko jaririya ba su fara ci abinci ba to in jaririya ta yi boli za a wanki amma in jariri ya yi boli za a yayyafa ruwa ya isa amma in sun kawar ci abinci duka to in sun kai boli za a wanki akwai wurare da an ka bambanta maza da mata kamar wajen yin hakika namiji ana son rago biyu mace rago ɗaya ya isa duk waɗannan akwai malamai sun tara wannan ban kwamice banci tsakanin maza da mata a cikin haka mun gana ciki باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد وقتادة وثابت عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتو- فاجتووا- فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه Kada وسلم في madina إبل bashi oha الصدقة da suka zo madina sai yanayin madina bai musu daɗi ba wazat shine ishtawu Ka- ka- ka zo ga wuri sai ka ji kamar eh, yanzu wanda aka- wuraren sanyi ya zo irin nan wuraren aka zahin zai damai shi duk ba daɗi to irin wannan
وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا, فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وثمر أعينهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وثمر أعينهم وألقاهم بالحرة قال أنس فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا وربما قال حماد يقدم الأرض بف- بفيه بفيه yana حتى sa bakinsa ماتوا yana cin ƙasa a shahid da ya zo mana nan ishirabu mai albaniha wa abuwaliha cewa bolin abinda ake ci ba nisa ba ne kamar yanzu raƙumma shanu da sauransu amma sai in in sun ka fara cin najasa to a lokacin sun zama mai kenan جلالا jallala sun koma jallala amma matuƙa waɗannan bisashe da aka yanka ana ci naman su ba jallala ba ne to don fitsarinsu ko kashinsu ka taɓa bai bata maka alwala don ba na jisa ba ne shi ne abin da yake so faɗa mana ma ja fi bauli ma yi lahan tunda annabi ya ce sai su sha nonon raƙumma da kuma bolin raƙumma kuma yanzu bincike ya tabbatar da unhwanin boli da kuma nuna kuma ana ta maganin shi irin masu sikila ciwon sikila da su dai ce ce duk an tabbatar yanzu nonon na taimaka da kuma bole bincike yanzu in ka koma za ka gida na haifatar su bi kajiya duk an tabbatar suna abin da don haka da yawa yanzu ana musamman tawa da suke sun yi raƙumma a can nijar ana samo nono da abin sai dai wasu na algush wasu sai madadin su je su sa ruwa ko wani abu kasan shaidan bai bari a zana laya amma in dai su ne ba wani abin da an ka yi da yawa insha Allah an ka haɗa su za ana samun sauƙi eh
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أنس وهو قول أكثر أهل العلم قالوا لا بأس ببول ما يؤكل لحمه kajiya Malam- wani shine masuban malik eh, da sauran malamai قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا سليمان التيمي عن انس بن مالك قال انما سمل النبي صلى الله عليه وسلم اعينهم لانهم سملوا اعين الرعاء قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم احدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن الزريع وهو معنى قوله تعالى والجروح قصاص قد روي عن محمد بن سيرين قال إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود hadisi ne ingantacce sai dai akwai maganganu ya kamata a tun da ya ƙara dawa da shi wanga hadisi na cikin hadisan da Hassan al-Basri ya yi ma Anas inkari na ba da hadisin ga Hajjaji musu saƙafi Hajjaju musa Hajjaju zai zo nan gaba ya kashe da mutum dubu biyu da gangan to cikin hadisin da ya kariki yana kan hujja wannan hadisi yana kokarin nuna aikawa da manzon rahama ya musu shi yasa malamai suka ce ba ko na hadisi aka wada ma ko wani wanda shi zai iya rika shi ya huk- oh, hujja duk da ke ba hujja bane akai annabi sallallahu ya soke musu idanu ko wanda suka soke ma makiyayin manzon rahama wanda aka yi sai su sha ra- nonon raƙumi da bolinsa can waje dama na zakka ne da suka ce sai suka kashe shi shi abin da makiyayi suka soke mai kawo to sai manzo rama an kawo da mai sai ya sa a bi su an ka bi su an kamo su to shi ne akan wajen kisas ga wa da Allah ya ce wal juruhu kisas wasu malamai na ganin wannan annabi ya yi kahin hudud ya taho don irin wannan din suna gani a kashe su kawo da an kai nan bayan an abin gansu an sussoke musu idanu kuma an shanya su ga rana an yanke musu ƙawahu da hannuwa suna ganin ga kayan hudud ne ga hudud kashe su ɗaya za a yi za ka da yana suka hadisan da hajjaji mai su wannan azalimin gwamna ya kawo hujja da su ga kashe mutane da zalunta su amma ba hujja ba ne gare shi hujja ne a kai ne don ba haka annabi sun sai ka nuni ba
باب ما جاء في الوضوء من الريح قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا ma'ana قتيبة wasu waci bai sa ka walwale in tana da alwala to kakka ya ta da ce alwalar ka ta walwale sai ɗayan biyu ka sautin rihin ko wari wannan ɗaya ka sa ka cizza alwala amma ba ka da kashe ɗaya ce maka kaza asali kana da alwala shi amma na hadisi na'am to bari haka nan kan tambaya ka za ka zama yake me ya ka son tambaya ba ba wani sahabi ba ta ubi ba ya yi ta ba rija a'a an ga dogon karatu mu ce karatu
قال أبو عيسى هذا حديث yanzu kana so a ce wanga dan gari sai to ya za ka fasa rashi ba sahabban manzo ba ne
أنا ما تشكاني sai na gane yana ma iskali to bai baka ansa da ya baka shi ya baka iskali eh wa abinda tana yi abinda ya sa wancan malami ya faɗa haka rabi ga yan shi'a daga cewa sahabban manzo rama bayan wuce su yi rijja sai lamba ko uku ko wanda dai bai ina ga wannan karatu ne ka haɗa da nan eh wancan karatu daban yake amma an samu alirita kuma wasu sun ma dawo cikin musulunci eh akwai ash- ashirin na kais ya yarda daga bayan da musulunci to amma ma tana abin da malamin kani raji ga yan shi'a da kanuna abubakar da umar da sauran su yarda shi ne kai musu raji cewa babu bayan sahabbai waɗanda dai an na kusa ga manzon rama wanda ya taɓa rijja mutanen madina su rijja ba mutanen makka su rijja ba wasu ƙauyawa ne da wasu ɗaiɗaiku suka yi rijja ba mun sarama ya haita yanzu so ya yi da yi قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قال وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابن مسعود وأبي سعيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول العلماء أنه لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا وقال عبد الله بن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه وقال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء وهو قول الشافعي وإسحاق قال shi حدثنا ne magana ingantacca a malikiya suna da wani kauli mai rauni cewa da kayi shakku wai shi kenan amma kauli ingantacce in dai kana da alwala to kana da akan asali tabba mutum bai tashi daga yaƙini sai da wani yaƙini to kana da yaƙini alwala don shakku ya biyo to bai sa ka ce alwalarka ta walwale sai in wani ka tabbatar cewa ga hanya biyu ko ka ji wari ko ko ah, ka ji sauti wannan shine wannan shine kauli ingantacce kuma malaman usul akan haka suke قال حدثنا مع...
dan ka buɗa maka kanka shedan sai ta kawo masu wasu قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا قال ابو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح باب ما جاء في الوضوء من النوم قال حدثنا اسماعيل بن موسى كوفي وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي المعنى واحد قالوا حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن ابي خالد الدالاني عن قتاده عن ابي العاليه عن ابن عباس انه راى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى او نفخ ثم قام يصلي فقلت يا رسول الله انك قد نمت قال ان الوضوء لا يجب الا على من نام مضطجئا فانه اذا اضطجئ اذا اضطجع استرخت مفاصله قال أبو عيسى وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن قال وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة wannan yana cikin matsalolin shi abi Khalid akwai magana a kansa Saduq sai Hibs haka shi ya illa hadisin na'am huwa qaul madha cikin wanga hadisin kayan babu babu ma ja biyu fil wudu min an-nawm akwai wani abu mu ya kashi garin eh ko ya musu maimai to malam ko maimai an kai ba maimai ne قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضعون قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقال وسمعت صالح بن عبد الله يقول سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا وقال لا وضوء عليه قال أبو عيسى وقد روى حديث ابن عباس سعد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه واختلف العلماء في الوضوء من النوم ورأى أكثرهم أنه لا يجب عليه الوضوء إذا نام قائدا أو قائما حتى ينام مضطجعا وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد قال وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء وبه يقول إسحاق وقال الشافعي من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته أو مقعدته لوثن النوم فعليه الوضوء باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار ولو من ثور أخر قال فقال له saura ake mana yanki na abin da ake cikui wanga na yi da aka yi da da nono saura yanki gida atin
فقال له ابن عباس يا ابا هريره انا اتوضا من الدهن انا اتوضا من الحميم قال فقال ابو هريره يا ابن اخي اذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا قال وفي الباب عن ام حبيبه وام سلمه بس وزيد قوي.
بن ثابت وابي طلحه وابي ايوب وابي موسى قال ابو عيسى وقد راى بعض اهل العلم الوضوء مما غيرت النار وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار باب ما جاء في ترك الوضوء wannan shi مما ya yi غيرت النار magana yanzu a wani kamar gari da an ka dafa to in ka abin ba suka ce sai ka abin canza abin nan alwala wasu ka ce a jamhur sun ce babu canza alwala sai dai mai sabani in ka ci naman raƙumi wannan shi sabani da daban yake amma in ka ci abin da an ka dafa za ka canza alwala ko kuma za ka canza ba akwai